Mm. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا رعاكم الله فاتقوا الله على ما أنعم عليكم وإن من نعم الله تعالى عليكم الوطن والوطن, والوطن مكان الذي ولد فيه الذي ولدت فيه وترعرعت ونشأت فيه وسكنت الموضع الذي أكلت من خيره وشربت المحل الذي مشيت في أرضه واستظللت بسمائه تعلمت فيه وآملت غيرك حتى صرت اليوم شيئا مذكورا اللهم لك النعمة ولك الفضل والثناء الحسن وابق اللهم أوطاننا آمنة عزيزة غنية واجعلها مطمئنة سخاء رخاء وسائر أوطان المسلمين وأصلح اللهم المواطنين حكاما ومحكومين وحبب إلينا وطننا ناجريا وأعنا في أن نعمل على تقدمها وسبغ نعمها قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم معاشر المسلمين الغيورين الأحرار لنعلم أن حب الحقيقي للوطن دليل على الأقل والوفاء بحدود شرعي معلوم واستدل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح بما رواه البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها من حبها قال وفي الحديث دلاله على مشروعية حب الوطن والحنين إليه إذا لابد أن نكون فيها صالحون ومصلحون وأن نحبها حبا جميلا منيعا لاقتران حبها لحب النفس فطرا لأن الله تعالى قرن بين حب النفس والوطن في كتابه العزيز فقال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم وقال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ونرفع من شأنها وندفع عنها بكل نفس ونفيس المال الجاه الوقت الفضائل الدعوات العمل الجبار ثم أن نحارب الرذائل والفساد والفوضى وكل ما يؤدي إلى التأخر التربوي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي وكل ما يسبب الدمار لا أن يقتصر الأمر على الاحتفالات وإقامة الأعياد الخالية قال الله تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين جعلني الله وإياكم من المتقين وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أنا مستمع البركة من أقارب وجاد الله سبحانه وتعالى مبوي دا أوكاكا الجرمى دبوايا وندي قام ونيني نجوم yau muna ashirin da ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar a kidan miladiya yau muna shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wannan kutuba babban saƙon da ke cikinta shine son ƙasa ko kuma mu ce ɗan ƙasa na gari la'akari da irin halin da muka samu kanmu a cikin wannan sati a wannan ƙasa wanda an yi ɗaya ga watan goma shekara ta da uku, wanda kamar yadda muka sani duka irin wannan rana najeriya na biki na murna na samun 'yancin kai na san shekaru hudu ko biyar da suka wuce mun gabatar da hukuba a kan wato yanci na ƙasa a littikalalin watsari a irin bukunkunan da ake yi da kuma irin abubuwan da ya kamata mu mai da hankali a kai mun gabatar shekara biyar da suka gabata mun gabatar da hukuba a kan hakan haka nan mun taɓa gabatar da hukuba a kan kishin ƙasa wane ne ɗan ƙasa na gari ne kishi to wannan hukuba ta yau ita kuma za ta yi magana ne akan san ƙasa wane ne ɗan ƙasa na gari menene alamunsa menene aikinsa me kuma yake yi shi yasa a farkon wannan hutuba hutuban ta tsoratar da mu Allah subhanahu wa ta'ala akan irin ni'imomin da ya mana mu gode masa mu kuma karɓi waɗannan ni'imomi hannu biyu mu kuma yi ma Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya dace da matsayin wanda aka yi mishi ni'ima. Kamar yadda muka sani idan aka ce ƙasa ko aka ce daula, to abin da ake nufi fa shi ne wurin nan dai da aka haife ka, ka taso a ciki, ka rayu a ciki, a ciki kake zaune. duk wani abin da ka samu ka ci ta ƙarƙashin wannan wurin ka ci duk abin da ka sha shin albarkatun wurin ka sha ƙasan da kake takawa kake lulluɓa da sararin samaniyanta wurin da anan ne ka nemi ilimi anan ne ka ƙulla alaƙoƙi da wanda ba kai ba anan ne ka ƙulla alaƙa da kai da mahaifinka da mahaifiyarka da ‘yan uwanka da maƙwabtanka da matarka da ‘ya'yanka da sauran waɗanda suke kewaye da kai duk a ƙasan ne wato ka ƙulla waɗannan alaƙoƙi har ka zamto yanzu ga ka ka zo ka zama wani mutum abin ambato to wannan ita ake kira ƙasa za ka gane wannan duk wani malami a duniya duk inda ya kai da girman ilimi to ƙasan shi ita ce salon wannan ilimin nan shi duk wani farfesa a jami'a wani bijinin mai ilimi a jami'a ƙasa ita ce ta zama sadabi da ya zama abin da ya zama duk wani shugaba a ƙasa ko shugaban ƙasa ko gwamna ko minista ko ma wane ne kowane irin matsayi ya riƙe ƙasa ita ce sababin zaman ka wannan matakin duk wani ɗan kasuwa ƙasa ita ce sababin ka zama attajiri kai har masu ɗan shaguna ƙanana nan da muke tare su a ungoyi mu ɗan ƙasa ne muka taimaka muka sai kayanka har ka gini don haka ƙasa ita ce take da abin da za ta yi maka gori ba kai za ka yi ƙasa gori ba duk wani magidanci da ka gani tunƙarar shi da ƙasa ne don a ƙasan ne ya ga matan matan ta ga mijin aka yi taro aka ɗaura aure kuma suka zauna a ƙasan da haka ƙasan ita take da abin da za ta yi maka gori haka nan duk wani ma'aikaci ma dai da ka gani ya samu aiki a ko'ina ne to ƙasa ita ce take da abin da za ta yi mana gori ga baki ɗaya shi yasa ya dace mai addu'a ya Allah ni'ima ga baki ɗaya taka ce ya Allah falala ga baki ɗaya taka ce yabo mai kyau ya Allah ga baki ɗaya na kai ya Allah muna ƙasƙanta gare ka muna roƙon ka dawwamar da zaman lafiya da natsuwa a wannan ƙasa ta mu mai albarka Allah ka dawwamar da ƙasan nan ta zama wato ainihin bijima mai ƙarfi mai yalwar arziki sannan ya Allah ka ba mu kwanciyar hankali a wannan ƙasa ka yalwata mana ka yaye mana talauci da wahala da kakanikayi da sauran ƙasashen musulmi ga baki ɗaya muna ƙara addu'a ya Allah cikin rahamanka da falalanka ya Allah cikin ni'imominka wanda ba sa ƙarewa muna roƙonka ya Allah ka jacca mana wannan ƙasar tamu ka jacca mu talakawan ƙasar haka nan ka jacca shugabannin ƙasar ya Allah ya Allah ka ƙaunatar da Najeriya a cikin zukatanmu, ka ƙaunatar da Najeriya da duk abin da Najeriya ta mallaka a cikin zukatan shugabanninmu da mu ɗan ƙasa. Sannan Allah ka taimake mu, mu yi aikin da zai jawo ma Najeriya ci gaba, aikin da zai jawo ma Najeriya yalwan arziki da bunƙasa da ɗaukaka a idon duniya, inda kuma mu za mu samu sukunin yin addini har ya zuwa mutuwanmu. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa in min shin illa indana qafa'inhu domin kar ka yanke kauna Allah ya ce duk wani abin da ka gani wa in min shay'in wanda ya san larabci ya san ma'anan wannan wa in min shay'in min dinnan a wurin nan wa in min shay'in illa indana qafa'inhu ko min kankantan abu ko min girman sa Allah ce babu wani abu face taskokin shi na hannun mu wa ma nunazzilahu illa bi qadarin ma'lum Allah ce ko mukan saukar da shi ne gwargwadon bukata wanda zai amfani al'umma to a ƙarƙashin nan muke roƙon Allah ya Allah ka zazzago mana alkhairai da albarkatu ka sakko mana da ni'ima da natsuwa da kwanciyar hankali da yalwan arziki da ƙaunin ƙasa a cikin zukatunmu ya Allah ba mu da kishin ƙasa kanmu ma galibi ba mu kai tausayin kanmu da kishin kanmu ba idan da a tambayi wani ɗan Najeriya da aje ƙasar larabawa ƙasar makka misali aje ƙasar makka a ɗauki tutar najeriya a ƙona da a hana ka albashi na wata uku to cikin mutum ɗari kila mutum ɗaya ne zai ce a hana ni albashi na wata uku amma darajar tutar najeriya ɗaukaka a ƙasa mai tsarki kuma ɗaukakan darajar tutar ka ɗaukakan ka ne ƙasƙancin ta ƙasƙancin ka ne akwai ƙasan da yake idan ka ƙona musu tuta to gara ka zubar da jini shi gara ka kashe shi in dai yana rayi da yadda ka koli tutan shi ko ka zagi tutan kasan shi ba gara a ce sai dai in ba shi a rayi saboda irin tsaban kishin kasan da suke da shi to mu ko Najeriya ba ta kima a kanmu ba duk wata maslaha da kasa ne a Najeriya to muna iya take ta mu wulakanta ta ko da wannan kuma zai jawo kaskanci ga 'ya'yanmu ga waɗanda suke biye da mu nan gaba to shi yasa mu sani cewa fa haƙiƙanin ƙaunan ƙasa da kishin ƙasa dalili ne alama ne da ke nuna kana da hankali kana da kan gado ka san inda za ka duk da kasancewar kishin gwargwadon iya haddi na shari'a ba za mu kishin ƙasa har mu fifita ƙasa akan Allah da manzansa ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya tsawace mu akan haka إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال يقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله يا تساوى تدموا أكن كم مكونة قصة كم مكونة آية بإيائي كم مكونة دوكيا دا كاسوانشي دا جداجي duk kan makaunce su sama da Allah da manzansa da haka za mu so ƙasa gwargwadon iya haddin da shari'a ta shar'anta mana alhafiz ibn hajar a cikin fatuhul bari ya kawo wani hadisi wanda ya kafa hujja da wannan hadisin akan kishin ƙasa ya kawo hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safari idan manzon Allah ya dawo daga tafiya fa abasara darajatil madina sai ya ga hanyoyin madina da itatuwanta wato dai ya doso garin madina a cikin hadisin sai aka ce au ba'ana qatahum tsaya su abin nan ɗin doki ya zabar doki ko taguwa ya zabare ta sosai wa in kanat dabba in ba taguwa ba ce ko jaki ne ko doki harrakaha hadisin ya ce sai manzon Allah ya motsa wannan abin hawan min hubbiha saboda irin san da yake magarin Madina to anan ne al-Hafiz Ibn Hajar ya ce a cikin wannan hadisin wa fil hadisi dilalatun ala mashru'iyyati hubbil waqi' wannan hadisin karara yana nuni akan shari'an Allah ne ka so ƙasa wal hanini ilayhi ka riƙa zabura kana kuka saboda matsalar ƙasanku kana nuna damuwarka to don haka yana da kyau amma mu gane kaga daidaiton ƙasa yana fa da alaƙa da daidaiton 'yan ƙasa ne ita ƙasa tana zaune ne inda Allah ya ajiye ta samanta yana nan a sama ƙasanta yana nan a ƙasa hanyoyinta suna nan a matsayin hanyoyi to amma 'yan ƙasa su ne matsalan ƙasa idan 'yan ƙasa sun daidaita ƙasa sai ta daidaita idan 'yan ƙasa sun lalace sai ka ga ƙiri-ƙiri al'amura sun taɓarɓari to ya wajaba kenan a cikin ƙasanmu mu zama mutanen kirki masu kishi masu ƙaunan ƙasa mu kuma zama masu gyara wasu waɗanda ba mu ba mu zama salihuna musulhuna mu a karan kanmu kowa ya zama na kirki in ba haka ba ka ha'inci ƙasa ka ci amanan ƙasa kuma ƙasa ce maka Allah ya isa za ka zama na kirki a karan kanka sannan ka zama mai gyara duk inda ka ga wani abu ya ɓaci a ƙasa to ka yi da gaske ka ba da lokaci ka ba da ilimi ka ba da duk abin da kake da shi ganin ka daidaita Najeriya ta daidaita kuma mu ƙaunaci ƙasan nan ƙauna mai kyau wanda zai ba ƙasan kariya daga dukkan sharri kwatankwacin irin yadda muke son kawunan mu domin a cikin alƙur'ani mai girma Allah sai ya gwama son yadda kake son ranka da yadda ya kamata ka so ƙasanka ko yadda kake son addininka da yadda ya kamata ka so ƙasanka duk sai Allah ya gwa masu a cikin wa'insu ayoyi a wata aya Allah yana cewa walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum Allah yana hakaito man labarin waɗansu mutane daga cikin banu Isra'il yace da mun rubuta musu mun wajabta musu ku kashe kawunanku ne ko ku fitar da junanku daga ƙasanku abubuwa guda biyu Allah ya kawo da kai da kuma ƙasa sai ce ma fa'aluhu illa qalilun minhum da yawansu ba za su yi ba saboda a ɗabi'a mutum yana son kan shi kuma a ɗabi'a mutum yana son ƙasan shi duk wanda ka bai tushen ƙasa ba ni hankali bane mahaukaci ne taɓaɓɓe ne Qur'ani ya nuna mana son rayuwa da son ƙasa wani abu ne wanda tunanin ɗan adam ma yana tabbatar da shi duk wanda ka ga ya rasa wannan to ya zama birkiɗaɗɗe kenan ba shi da hankali a wata aya Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa wanda ya umarce ni ni adawar ni gaba da su su ne waɗanda suka nemi su yaƙe mu a cikin addini kuma suka nemi su ɓata mana ƙasa su kore mu daga ƙasanmu duk wanda yake son ya kore ka daga ƙasa Allah ya hadasa maka yaƙe shi إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجهم أن تولوهم duk wanda yake neman ya yaƙe ka ya kore ka daga ƙasanka yana taimakawa a fitar da kai daga ƙasa Allah ya baka lasisin abokin faɗa ne shi ma ka fito kai faɗa da shi to me Allah ke nufi kamar yadda ya wajaba kai yaƙi dan addini haka ya wajaba kai yaƙi dan kare ƙasanka da kiman ƙasanka da alfarmanta saboda idan ƙasanka ta lalace an ɓata maka rayuwa kuma an ɓata ma zuri'anka rayuwa gabaki ɗaya zuri'anka za su rayu cikin ƙasƙanci da walaƙanci sannan ƙasa za ta zauna ba tsari ba kan gado ba a san ma inda aka taso ba ba a san kuma inda za a je ba da haka ya jama'a kenan dole ne bakin ƙoƙari gurin cincida siyasar Najeriya mu ba ta gudunmuwa da duk irin daman da muke da ita na rayukanmu da duk wani abu da muke ji mai imani a wurinmu mu salwantar da shi don Najeriya ta ɗaukaka mu salwantar da shi don Najeriya ta zauna lafiya mu salwantar da shi domin mu daidaita sauran Najeriya da 'yan ƙasanta sannan mu yaƙi a kan dukkan wata fitsara da ɓanna da zaman 'yan marina kai da duk wani abu da zai kawo ci baya a ilimi ci baya a tattalin arziki ci baya a siyasa in muka ce siyasa ba muna nufin SDP da PRP ba ba kuma ke nufi ba siyasa yanayin zamantakewa na sha faɗi a nan cewa siyasa kalmar larabci ce ma'ananta alƙiyamu alin nasu lima yusru a hawalahu shine in aka tsaya yadda za a gyara rayuwar al'umma da addinin su shine ma'anar siyasa kalmar larabci ne a cikin hadisi manzon Allah ce kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya'u banu isra'ila annabawa su ne ainihin gogaggun in siyasansu ba yan siyasa wanda za su rika kaza suna kaza ba a waɗanda za su tsaya kai da fata sai sun ga an samar da maslaha to idan muka da abu zai kawo ci baya a siyasanci zama zai tangarda zai zai samu tangarda to me yake wannan abin da zai kawo mana tangardan zamantakewa mu kuma sani cewa fa ƙasa ta Allah ce yakan gadar da ita ga wanda ya ga dama amma dai ko ma waye aka ba ƙasan ko a matsayin shugaban kafa ne ko a matsayin gwamna ne ko ciyaman ne ko minista ne ko kwamishina ne ko wane ne wal aqibatu lil muttaqina karshen al'amura yana ga masu tsoron Allah ne da haka duk a gama mulki kuma akwai wata hisabi da za ta biyo baya tsoron Allah Allah zai bincika waye ya rike amanan da aka bashi waye ya tauye amana waye ya tauye amanan kasa waye ya ci amanan ɗan kasa to karshen al'amari ne zai tabbata ga masu tsoron Allah ne don haka abin da muke so kawai ka zama a matsayinka na nisan ƙasa ko ɗan ƙasa na kirki abubuwa guda biyar ne biyun farko in ba za ka iya su ba to ka zama ko kuma abubuwa guda shida biyun farko daraja ce idan ba za ka iya biyun farko ba to wajibi ka hudun ƙarshe in kuma ka iya duka guda shida ne to shi kenan ka zama ɗan ƙasa na gari kenan ya cancanci shugaban ƙasa ya baka lamban lambobin yabo irin wanda ake ba 'yan ƙasa na gari in aka ɗauko aka ba ta ka cancanta abu na farko ka bar duk irin ƙoƙarin da kake da shi ka yi da gaske wurin lalubo menene za ka yi ma ƙasa a ciwo ƙasa ta amfana da kai kowa ya je ya koma ya kalli kanshi kalli irin bayan da Allah ya maka menene za ka yi ma ƙasa a ciwo ƙasa ta amfana da kai kar ka yadda ka zama sakarai ka kirfa ka kirfa kai baka ga amfani da kake ma anguwanku ba ko garinku ko ƙasanku baka ga wani amfani ba to ka zama shashasha kenan baka da wani amfani to lalle lalle ka kirfa ka ga irin gudunmuwan da za ka rika ba ƙasanku ka kiyaye tsari da doka da oda da ƙasa ta tsara wannan yana daga cikin aikin da za ka yi yanzu wannan doka ƙasa haka ta tsara ba saɓan Allah a ciki kai haƙuri ka danna zuciyanka ka bi ka danna zuciyarka ko da ba daɗi ka ji idan aka yi tsari kaga ana tsari zo ka yawaita duhun mutane masu tsari kyakkyawan tsari ka taimaki ƙasa in aka tsara kuma ka bi sannan kar ka yadda ka zauna jahili a ƙasa baka san komai ba iya gaban ka kawai ka sani duk abin da ya zama bayan idan ka baka san shi ba ka cuci ƙasa ka ci amanin ƙasa to in kai wannan za a ce kana da kishin ƙasa abu na biyu ka zama duk iya nauyin hukunci da doka ka iya daurewa ka ji in dai wannan maslaha an sanya ta ne don ƙasa ta zauna lafiya ƴan ƙasa su zauna lafiya to kai haƙuri ka bi wannan tsarin duk iya wahalan shi ka daure ka bi in dai don maslahan ƙasa ne babu wata ƙasa ta ci gaba a duniya face sai da ƴan ƙasan suka takura suka wahala suka ɗanɗana kuɗa sannan daga ƙarshe sai kuma walwala da jin daɗi ya zo ga ƙasashe nan muna ganin da suka ji daɗi suke cikin jin daɗi wallahi ba rana ɗaya bane sai da aka yi gini tun sanyin safe shine zuwa azhar ɗin wannan ranan sai ga walwala da nutsuwa ta sauka to idan ba za ka iya wa'annan guda biyun ba to mafi karanci dai ka cire san rai ga baki ɗaya gurin gudanar da rayuwanka a kafa kawai menene haƙƙin wani a bashi menene alfarman wani a yi mishi san ranka fa ka bar kanka wannan san ran naka in dai da san rai ne ba za mu je ko ina ba sannan kada ka yadda ka zama jahili kamar yadda na faɗi kada ka yadda ka zama jahili a ce baka san komai ba na addinin ka baka san komai ba na rayuwar kasan ka kaka yadda kaka yadda kenan ka zauna ba karatun addini ba karatun zamani kai sunan ka katan banza kaka yadda ka zama katan banza sannan kar ka yadda ka zama kasala kowa yana miƙewa da yadda zai taimaki kanshi ya taimaki ƙasa kai kana nan kullum kafanka a yi to duk wanda ya ɗauki gabarin ya miƙar da ƙafa ya shanta su to sai kuma ka ga yana miƙa hannu yana roƙo yana ba yana tumasanci kuma ƙasƙance sai ta faɗa mishi kuma ka cuci ƙasan ku sannan kar ka yadda ka zama cikin masu ta'assubanci masu ɓangaranci ai wannan ba yarbe ne ai wannan ba fillace ne ai wannan ibo ne ai wannan ba daskare ne ai wannan wane ne duk ka cire wannan in addini ya haɗa ku ya haɗa ku a ci gaba abin da za a yi a samo ma ƙasa cin nasara irin tarbiyyar da da aka ba sojoji kenan amma yanzu lalata ya shigo cikin al'amarin soja wai soja yanzu ya san wannan musulmi ne ya san wannan ba musulmi bane ya san wannan arewacin Kaduna ne ya san wannan kudancin Kaduna ne ya san wannan kudancin kasa ne ya san wannan arewacin ta ne an ɓata al'amara da ba haka kasan take ba wallahi sannan komin lalacewa dai kada ka gaza yin makasan nan addu'a irin yadda sayyidina annabi Ibrahim ya taimma maka addu'a ya mata addu'a ya mata addu'a ya mata addu'a sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya taimma garin madina addu'a ya ma mudin garin madina addu'a ya ma kayan marmarin garin madina addu'a ya ma keli na garin madina addu'a har annabi sai da ya addu'a ya Allah malariyan da ke garin madina Allah ka ɗauke ta ka koma da ita jufa saboda tsaban kishin ƙasa kishin ƙasa ya roƙo mata albarka da yawa kuma ga albarka nan yau tana bin garin Madina sannan ka zama mai arashi akan Najeriya kar ka zama komai aka ɗauka kawai kayan ta ƙauna ga baki ɗaya Najeriya ta riga ta mutu kenan ba za ta taɓa dawowa ba ta lalace kenan ba za ta taɓa daidaita ba shugabannin ta ba wani alkhairi a tare da su a'a in ƙasa ba wani alkhairi a tare da su a'a in ka zama ka to ba wanda zai iya maka kenan a duniya in aka yi abin yabo ka yaba in aka yi abin ganinta ka jinjina in aka yi abin da za ka yi addu'a kai addu'a in aka yi kuskure kuma ka faɗi to ka zama ɗan ƙasa ke na ƙwarai amma ko ne aka ɗauka kwandem ko ne aka ɗauka kwandem ko ne aka ɗauka kwandem to kai ma haka kake kwandem a gidanka to sannan kowa da kowa a cikin tun daga jami'an tsaro wanda rukunne ne a ƙasa alƙalai rukunne ne a ƙasa shugabanni hukunne ne a ƙasa ɗalibai malamai a ko'ina kake to kada ka yadda a ce lalacewanka ta kai ga yanzu ba ka da amana ba ka da gaskiya baka san karin maganin da hausa yake cewa in baka iya kyauta baka bani baka ai najeriya ta yi maka komi dan uwa me ta rage maka to ka biya ta in ma baka iya kyauta ba ka biya wannan uwar tamu mutumin kirki Najeriya Allah ya saka mata da alkhairi ko ka biya ta ka rike amana a cikin ƙasan ka mana ka rike gaskiya mana yau shekara arba'in ana rashin gaskiya don Allah rashin gaskiyar nan ya taimake mu ya kuwa cutar da mu ya cutar da mu mu talakawa mun yi rashin gaskiya cutar da mu shugabannin sun ya cutar da su jami'an tsaro sun ya cutar da su alƙalai sun ya cutar da su ga ƙasan nan yanzu ta addabi kowa to tun da mun kwatanta rashin gaskiya mun gaba ta fitar ba to mu ɗauko gaskiyar mu riƙe kada ka yadda lalacewanka ta kai ga a cewa baka da gaskiya a don ka a ce daidai shi mutumin ban za ashe baka da gaskiya a'a ashe baka da riƙon amana ashe baka san mutunci ba a'a ka fi ƙarfin wannan gabaki ɗaya to idan kai wannan ka zama ɗan ƙasa na gari kenan nagartacce ingantacce wanda ko fadin shugaban ƙasa aka kai ka cancanci a baka lamban yabo Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya abin da ya tsafi mu Allah ka iya mana abin da muke Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka zama mana da kasan mu lafiya Allah ka yalwata mana a wannan kasan Allah ka haskaka mana Allah ka tusa mana kishin kasan mu Allah ka kaunatar da kasan mu a cikin zukatan mu ya Allah ka yaye mana dukkan fitina da dukkan abin ki a wannan kasa ta mu ya Allah ka yalwata mana a cikin wannan kasan Allah ka yaye mana talauci da wahala ya Allah ka ɗaukake mana fitintunu da tashin tashina da zubar da jini da garkuwa da mutane ya Allah ka gyatta mana shugabanninmu ya Allah ka gyatta mana talakawanmu ya Allah masu kuɗinmu da malamanmu da lakcarorinmu da kowa da kowa Allah ka ɗora mu akan daidai Allah ka raba mu da san kai Allah ka raba mu da san kai Allah ka raba mu da san kai Allah ka tabbatar da daga mu akan gaskiya mu rayu akan ta mutu akan ta ka tada mu a tutan masu tsoron Allah ranar tashin alkiyama اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين